أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wadda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai taron albarka a wannan yammaci na ranar alhamis daren juma'a wanda ya daidai da 27 ga watan zulqa'ida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda ya dace ma sha hudu ga watan watan biyar watan mai watan mayu miladiya ta shidda. domin ci gaba da karatunmu cikin littafin bulogul maram wanda wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana taufiƙi akan karanta daidai da aiki da daidai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatanmu idan ba manta ba a karatuttuka a satin da ya gabata mun gani hadisai wanda suka zo mana muna cikin babe dai wanda yake bayani game da abin da ya shahi ababen da ke warware arwalla mun gani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna mana wasu abubuwa wanda suke idan mutum ya aikata su ko ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi to arwallar shi ta karye wasu kuma ga yanda shari'ar musulunci wato ta karantar da mu wato yanda zakai daga ciki mun gani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gayi mana cewa dukkan mace ko mutumin da ya kasance mace idan ta kasance tana da wato al-istihada shari'ar musulunci ta karantar mana cewa ga yanda ya kamata ta yi istihara kamar yadda bayani ya gabata shine wani jini wata jijiya da take kubce ma mace wato jini ya ringa fitowa sai ta yi zato cewa jini ne na al'ada wanda asali malamai suke cewa wannan jijiya shedan ne yake bugan wajen sai zamanto dan ya rikita ma mata wato sha'anin wato ibadarsu saboda zata kasance ta yin sallah saboda mene saboda al'ada ta zo mata ita kuma tana zaton al'ada ce amma istihada ce kamar yadda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga yanda ya kamata a yi kuma mun gani yanda gengedi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance wato suna jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a yi sallar isha'i sahabi yake cewa hatta har ya kai kansu yana rangaje haka ana gengedi kuma manzo Allah in ya huto sai a tashi ayi sallah ba tare da sun sake arwalla ba nan malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna cewa barci wanda yake ba wanda yake da yauni ba baya karya arwalla kamar yadda sahabbai wato suna gengedi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo wato sallah suke yi ba su sake arwalla haka mun gani abin da ya shahi almazi fitar mazi idan ya hutan ma mutum wato bai karya ma mutum yana daga cikin abin da yake karya ma mutum arwalla idan mazi ya huta mutum zai yi zai zamanto ya ya je ya sake arwalla kamar yadda Aliyu bin Abi Talib yake ce mana ya kasance mutum ne mai yawan wato abin da ya shahi fitar da mazi ya ji kunya ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda yadda matsayar diyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da take wajen shi ita ce Fatima ya ce ya umarci al-mikdad bin al-aswad ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da abin da ya shahi almazi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanar da cewa fihi wudu akwai arwalla game da abin da ya shahi sha'anin wato almazi haka mun gani game da abin da ya shahi sumbatar mace Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbatar wasu daga cikin matan shi ya guto kuma masallaci ba tare da ya sake arwalla ba. Malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna cewa idan ka sumbaci matarka ko ka taba matarka wannan bai karya ma arwalla. Bai karya ma arwalla. Wasu malamai suke ganin cewa a idan ya zamanto sha'awa ta zo maka to wannan zai zamanto ka je ka sake arwalla. Haka mun gani bayani game da abin da ya shafi wanda ya taba gaban shi. hadisai sun zo cewa mutum idan ya taba gaban shi to ya je ya sake arwalla wani hadisi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yace a'a ai inna ma hiya bid'atun minka ai wani bangare ne wani shashi ne daga cikin jikinka wato malamai sai suka gama hadisan wannan guda biyu suka ce to taba jiki da zaka yi ka taba gabanka da sha'awa to wannan shi yake karya ma arwalla amma idan babu sha'awa wannan ba zai zamanto ba wato ya karya ma alwala duka hadisai dai sun gabata hadisi na karshe da muka tashi da muka kwana akan shi shine hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhiyun falyansarif falyatawadda Aisha take cewa dukkan mutumin da wato amai ya same shi ko kuma wato abin da ya shayi haƙo ko kuma wato mutum ya yi ƙwarnabi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce hau maziyun ko kuma maziyi ya fitar mishi ce to faliyan sarifal ya tawadda ya huta ya je ya sake arwalla sun mali ya bini ala salatihi sannan ya zo ya yi gini akan sallar shi wa huwa fi zalika la yatakallam a halin wannan da yake ciki na ya je ya sake arwalla na ya je ya zamanto ya yi magana ya huta ya ji ya sake arwalla kada ya yi magana kada ya yi magana in ya zo ya ci gaba da sallar shi to wannan hadisi shi ma dai hadisi ne wanda akwai gabobi wanda suke da rauni saboda amai bai karya arwalla haka haƙo bai karya arwalla haka warnahi bai karya arwalla abin da ke karya ma mutum arwalla shine maziyi idan ya huto mashi sannan kuma gabar da malam ya kawo ruwayar da ta kawo cewa mutum ya fita yana sallah ya je ya dawo ya sake arwalla idan ya zo kuma ya ci gaba daga inda ya tsaya to wannan shi ma bai inganta ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu yau kenan za mu ci gaba hadisi na wato Jabir qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Samura radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam atawadda'u min luhumil ghanami qala in shi'ta قال أتودأ من لهوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم wannan hadisi riwaya ce daga Jabir dan Samura yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa yarda Allah ta tabbata a gare su shi da mahaifin shi yake cewa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mene atawadda'u min luhumil ghanami shin ya rasulullah zan yi arwalla a sababin na ci naman kananan dabbobi dan aka ce alghanam sune kananan dabbobi misali ka ce akuya bunsuru tumkiya rago su ake kira da ghanam ya ce tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan na ci naman rago ko na ci naman bunsuru ko dan akuya ko akuya shin na yi arwalla na je in sake arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi in shi ita in ka so in ka ga dama kana iya zuwa ka sake qala sai qala ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ibil to ya rasulullah idan na ci nama na raƙumi mutane masu ragumi na sake arwalla ƙala na'am mazala ya ce ƙwarai da gaske aka rajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da wannan hadisi ya zo ya mana nuni akan hukuncin cin naman ƙananan dabbobi da kuma naman raƙumi yana da yana karya wanne yake karya arwalla wanne ne bai karya arwalla to abin ya wuto hili wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi atawaddau na atawaddau zaka yace a atawaddau shin ya rasulullah yanzu na iya yin arwalla zan iya yin arwalla min luhumil ghanam dan na ci naman kananan dabbobi ya ci naman wato akuya sun zai sake arwalla ko kuma ba zai sake arwalla ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in shi ita in ka so kana iya ka sake arwalla in ya ci naman dabbobi ya ce mishi in shi ita in ka ga dama idan wannan yake nuna mana cin naman ƙananan dabbobi bayyami ne baya karya arwalla an fahimta saboda nan mazala sallallahu alaihi wasallam ce mishi yayi mine in shi ita in ka so abinda kuma aka baka zabi yana ma nunin cewa kenan arwallar taka tana nan da a ce a a zakka je ka yi kamar yadda zan magani a raƙumi kenan wannan ya nuna arwallar ta yi mi ta warware to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in shi ita in ka so ka je ka sake arwallar sai ya ce mishi kuma a atawaddau min luhumil ghanam shin ya rasulullah yanzu na yi arwallar wato a sababin na ci naman raƙumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na'am yace eh kwarai da gaske in ka ci naman raƙumi zaka yi arwalla to wannan cin naman raƙumi kenan yana mine yana karya arwalla duk da akwai mas'ala ce wanda malamai sun yi sabani akan ta na shin cewa cin naman raƙumi yana karya arwalla ko kuma bai karya arwalla wasu daga cikin malamai da yawa sun tayi kan cewa a'a ai mutum in ya ci naman raƙumi a shi tana nan suka kawo hujja da hadisin jabir ɗan abdullahi yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana akhir amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tarkul wudu'i mimma ghayyarat ma mimma ghayyarat nar a wani lafazi yace mimma massat nar cewa ƙarshen lamurra na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa barin yin arwalla da dukkan abincin da wuta ta taba shi a da idan aka dafa abinci ka ci wannan abincin a dare ko menene to arwallar ka ta kare ko menene inda aka dafa shi in ka ci a farkon lamari arwallar ka ta kare to amma daga karshen lamari sai zaman to arwallar ka ko in ka ci abu wanda aka dafa arwallar ka tana saboda yawa an kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinci ko karwata naman karamar dabba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci kuma yayi mi kuma yayi sallar shi bai tare da ya sake harwalla ba to sai malamai suka ce a a wannan yana nufin sauran dabbobi da kuma sauran abinci wanda wuta ta taba wanda aka dawa shi amma game da hukuncin shi raƙumi abu ne wanda yake wato hukuncin shi yana nan wasu suke cewa a a hukuncin abin da ya shahi cin namar raƙumi idan mutum ya ci cewa arwallashi ta kare to wannan abin wato zai zamanto an shahe shi duk wanda ya ci namar raƙumi wato arwallashi tana to amma dai abin da yake na wanda malamai suka rajaha shine kan cewa idan ya zamanto mutum ya ci namar raƙumi to arwallashi ta kare wannan hukuncin yana nan idan ka ci namar raƙumi arwallaka ta kare kenan zaka wato sake arwalla sannan malamai suka ce babu bambanci tsakankanin cewa cin naman raƙumin da kai wato kaɗan ne ka ci ko kuma jiyawa ne ko kuma wani abu makamancin haka in dai kawai raƙumi ne ka ci naman shi to wannan dole ka je ka sake arwalla tsakanin sauran dabbobi idan wasu dabbobi ne ka ci naman su to wannan wato arwallaka wato tana nan Allah subhanahu wataala ya dadar da mu idan wannan hadisi dai ya nuna mana cewa idan mutum ya zamanto ya ci naman ƙananan dabbobi to arwallashi tana nan ba ta karye ba amma idan ya ci naman raƙumi abinda ya tabbata wanda malamai suka rajaha shine ya je ya sake arwalla Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki sai malam ya ci gaba da cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه فقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء أتونا حديثي رواية لك أبي هريرة يرضى الله تثبت أغريش yake cewa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ghassala mayyitan falyaghtasil dukkan mutumin da ya wanke mamaci ya wanke mamaci ya wanke gawa to falyaghtasil shi ma yayi wanka manzo Allah yace wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya zamanto ya dauki ya ya dauki gawan nan to falyatawadda shi kuma yaje yayi arwalla to wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Tirmidhi suka huddo shi Imam Tirmidhi ya kyautata shi zai nuna mana hukuncin mutum idan ya wanke mamaci zai yi wanka da kuma wato wanda ya rike ya dauki mamaci shi kuma zai yi arwalla wannan hadisi idan muka duba zahirin shi malamai suka ce kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin umarni ne cewa dukkan mutumin da ya wanke mamaci to ya je ya yi wanka shi ma sai dai malamai wato sun yi wato bayani game da wato wannan wato mas'ala cewa shin wannan wajibi ne cewa dukkan mutumin da ya wanke mamaci shi ma sai yayi wanka ko kuma akan al-istihbab ne wato mustahabbi ne mafi yawan malamai sun tai kan cewa wannan mustahabbi ne ba wajibi ba dalilai kuma shine wanda suka yi nuni irin yanda Allah subhanahu wataala ya darajta dan adam irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa dan adam ba najasa bane dan adam in nan da ka mishi wanka ba najasa bane ba wanda za ta sa har kai ma he kaje ka sake wanka sai dai malamai suka ce mustahabbi ne ka je kai wanka kenan ba akan wajibi ba sai wanda idan aka ce abu mustahabbi ne in ka so kana iya kai in ka so kana iya kakkai to akwai mazinna ta yadda ka je ka wanke mamaci kenan kai ma kaga tana yawa wasu ruwa ya tattaba ka kenan kai ma kana bukatar ka je ka sake tsaftace jikinka saboda dalilin ruwa da ya tattaba ka in kuma baka samu ba wannan ba ma ba sai ka je ka sake ba dalili kuma ya wuce halissawa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna irin yanda mutum musulmi ba najasa bane ba mushrikai kafurai su ne najasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata mana a cikin Qur'ani cewa wannan mushrikan najasa ne kada su ƙara kusanta wato gari wanda masallaci wanda yake mai alfarma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa musulmi daraja gare shi kuma ba najasa bane wata rana Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi ya zo yana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai aka ga ya tashi ya gusa can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba sai da aka jima ya ga Abi Huraira yace ya Aba Huraira zala sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya aka yi bangan ka ba ina ka tafi yace ya rasulullah ai ina dauke da najal wato janaba ce ni kuma ina kyamar in zamna da kai tare da wannan janaba sai na tashi na je nayi wanka na dawo abi hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ai ba sani ba ai shi mutum mummuni wato ba najasa bane bai najasa kina wannan dalilai suka nuna cewa dukkan mutumin da yake yama gawa wanka ba wajibi bane shi ma sai yayi wanka mustahabbi ne an su wato yi wanka in bai yi ba kuma ba abu ne ba wanda ya wannan yi shi sai manzo Allah ya ce kuma wa man hamalahu falyatawadda wanda ya raka gawa to falyatawadda shi ma yayi arwalla yaje yayi arwalla yaje yayi arwalla wannan su ma malamai suka ce shi ma alal istihbab ne an so ne wasu malamai suka ce a yaje yayi arwalla ma dan a zo a yi sallar gawa da shi shi ake ne wasu suka ce a a an so dai ka je ka yi arwalla to ala kulli hal dai wannan hadisin ba yana nuna ba cewa wajibi ne idan ka raka gawa ka dauki gawa sai ka yi je ka yi arwalla ko kuma idan ka wanke gawa sai ka je ka yi wanka kina wannan ba abu ne ba wanda yake wato wajibi Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi yasa ma yafi yawa malamai sun tsaye kan cewa wato wannan abu mustahabbi ne ga wanda wanda yaje yayi yayi ya ma gawa wanka ko kuma ya je ya ɗauki gawa kenan ya yi arwallashi sai hadisi na gaba malam yake cewa an abdullahi bin abi bakari radiyallahu rahimahullah anna fil kitab alladhi katabahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li amr bin hazm alla yamassa alquran alla yamassa alquran illa tahir rawahu malik mursala wa wasalahu an-nisa'i wa ibn hibban wa huwa ma'lul to wannan hadisi shi kuma abdullahi bin abubakar Allah subhanahu wata'ala ya shigan shi ke cewa lalle a cikin littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ga Amr dan Hazam yake cewa Allah ya massal Qur'ana illa zahir kada wato mutun ya shahi wato alkur'ani face sai wanda yake tsarkakeke sai wanda yake tsarkakeke to wannan kuma hadisi zai mana bayani game da sharɗanta tsarki lokacin da zaka taba alkur'ani sharɗanta tsarki ita ma mas'ala ce wadda malamai sun yi bayani da yawa akan shin nan na warko wani irin tsarki ake ne ana nihin tsarki na arwalla ko tsarki na wanka ko kuma a tsarki na asalin ka kai musulmi tunda musulmi tsarkakakke ne to sai wasu malamai suka ce a ana nihin tsarki na arwalla cewa kada ka taba alqur'ani sai da arwalla akwai bayanai wanda suke da masu yawa amma wasu malamai suka ce a'a wannan ana nihin kawai tsarki na kai musulmi ne cewa tun musulmi zai iya daukan alkur'ani ko da ku bai da arwalla shi sa wasu malamai suka ce ba sharadi bane ba dan zaka dauki alkur'ani sai kana da arwalla saboda wani lokaci zai kama ka dole ka dauki alkur'anin baka da arwalla zaka iya gusa shi daga nan ka dauke shi ka kai shi waje kaza ko kuma ka dauko su dukan su misali zaka dora su wata mota ko zaka yi wani abu makamancin haka to shi sa malamai he suka tahi mafi yawa malamai sun tayi kan cewa a'a nan ana nihin tsarki na kawo kai karan kanka musulmi amma ba tsarki ba na abin da ya shahi arwalla idan ko da baka da arwalla za ka iya taɓa alƙur'ani masu malamai kamar yadda muka waɗe sun tayi akan cewa dole sai da arwalla wasu kuma suka ce a'a nan ana nihin ma ai lauhul mahfuz ne can da Allah subhanahu wata'ala da yace la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda suke shawa wannan littayi illar mutahharun sai wanda suke tsarkayake wannan shi kuma ana nihi lauhil mahfuz ba alqur'ani ba wanda yake wato hannun ala kulli hal dai shi alqur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda kuma ya kamata a ko ina mutun ya zamanto ya girmama ta idan ya zamanto matsalan arwalla ce baka da kuma nan dole sai an dauki alkur'ani zaka iya wato dauka ko ka kusa shi daga nan ko kuma ka adana shi ko kuma wani abu ya kama ka na wajibi saboda wata ran zaka iya bukatar ka karanta alkur'anin ka dauki alkur'ani afwan kuma ya zama to baka da arwalla a lokacin kuma dole sai ka kusa sai ka dauke shi ina shi sa wasu malamai suka sai kan cewa wato wannan ba ba sharadi bane ba Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki sai malam yake cewa riwaya ta gaba an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani rawahu muslim wa allaqahu al-bukhari to wannan hadisi shi kuma riwaya daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya zukurullaha yana ambatan Allah ala kulli ahyanihi a dukkan kowani yanayi manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah a kowani yanayi da ya kasance yana ciki wannan hadisin kuma malam danni ya kawo mana shi nan don ya nuna mana cewa ambatan Allah ba a sharɗanta cewa sai ka yi arwalla inda muna cikin baban da yake bayani kan mi kan ababen da suke warware arwalla to ambatan Allah shi kuma ba a ce ba dole sai kana da arwalla zakka yi ambatan Allah nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa ya kasance yana ambatan Allah a kowane yanayi da ya kasance sawa'un yana da arwalla ko kuma wato bai da arwalla kenan kowane yanayi da kake ciki kana zamne kana ambatan Allah kana kwance kana iya kai ambaci Allah kana tafiya kana iya ka ambaci Allah kana dukkan wani aiki wani zaka zamanto kana aikin neman sana'arka kana mine kana ambatan Allah kai ne Allah ya taimaka kana da mashin ta buga biyawa ta duk da ka buga guda sai ka ce mi subhanallah ka ƙara walhamdulillah ka ƙara wala ilaha illallah ka ƙara wallahu akbar kaga riba kan riba ka samu ribar duniya ka samu ribar mi ribar lahira wanda daga cikin sahabbai yazo yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna shara'i inna shara'i al-islam kar kasrat alayya yace ya rasulullah niwa shari'o'in nan na musulunci ababan nan sun muni yawa an ce ayi kaza an ce ayi ga kaza ga kaza ga kaza ya ce ya rasulallah ka gayi manni yanzu mi ya zama mi ya kamata in riƙe in dukufa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada ka bari halishan kai gushi face yana danye da ambatan Allah danye danye da ambatan Allah wallahi mai ambatan Allah da wanda bai ambatan Allah ba guda bane ba can yace masalul ladhi yazkuru rabba wal ladhi la yazkuru ga masalul hayyi wal mayyit kwatankwacin wanda yake ambatan Allah da wanda bai ambatan Allah kamar menene kamar rayayye ne da matacce waye rayayye shine mai ambatan Allah waye matacce shine wanda bai ambatan Allah kuma ba za ka samu duk abin da ka sama gaba a rayuwarka ka rike azkar ka rike ambatan Allah ka rike istighfari to wallahi sai kaga sauyi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا duk abin da kake nema rike istighfari Allah subhanahu wataala zai zamanto ya kama da wuce kuma ga kalmomi da Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalmomi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khafifatani ala lisan yace masu sauki ne akan halishi yanzu akan halishin ka kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim abu ne mai sauki ko ba abu ne mai sauki abu ne mai sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaqidatani fil mizan masu yauni ne a ma'aunin ka na gobe ranar tashin alkiyama kai abin da yanzu Allah ya ce ma abu ne wanda yake da yauni a ma'auninka ya ce kuma bauncin wannan duka aka ce ma kai habibata ne ilar rahman ababen soyuwa ne wajen ar-rahman shine ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji yana son wannan kalmomi ka ringa mimita su wasu kalmomi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ta mimita su kai ta mimita su kai ta mimita su to wannan yake nuna maka ne cewa ashe duk lokacin da ka kasance karab kana baka ambatan Allah to ka binciki kanka sai ka fara zargin kanka ko dai Allah subhanahu wataala ma bai san saboda dukkan wanda Allah yake kauna zai zama to mi zai sanya shi a cikin ayyukan a'a zaka gani idan Allah yana kaunar ka zai sa ka ka ringa aikata ayyuka na biyayya yana so ya ringa jinka shi ubangiji subhanahu wataala kullun yana so ya ringa jin bawa lokacin da kake kiran shi ka yi kiran ubangiji subhanahu wataala yana jin ka ya amsa ma shi ya ce yawa zai yi kiran shi ya karba mashi idan ka gani wannan da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kowane yanayin shi yana mine yana ambatan Allah akwai wuraren da bai kamata ba mutum ya ambaci Allah su ne wani wurare shine irin wurin da ka je misali ko kana bawwali baka zo ba kana bawwali kana ambatan Allah baka zo ba kana bayan gari kana ambatan Allah ba ka zo kana wani wuri wanda kake taba datti ko wasu abubuwa na datti aka kace zakarin ga ambatan Allah to amma duk lokacin da ka samu kanka a bangare wani daban kuna zamne a wuri majalisa ce ba wanda ya sani karin ga istighfarin wallahi sai ka yi mamaki irin ladan da zakarin ga samu to ala kulli hal wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mana nuni akan cewa Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane yanayi kenan kuma ambatan Allah bai bukatar cewa sai kana da arwalla kenan ko baka da arwalla zaka yi zaka ambace ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na gaba ma da yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda akhrajahu ad-dar qutni wa layyanahu wato wannan hadisi riwaya ce daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi Anas yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ihtajama yayi hijama amma annabi hijama menene hijama shine kaho an san kaho amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaho ihtajama fatawadda sannan kuma yayi wa salla ihtajama wa salla an mishi kaho sannan yayi salla wa lam yatawadda bi saki arwalla ba to wannan bayani ne kan abin da ya shahi alhijaba menene hijama shine kaho kaho da ake sawa yanzu ba da kaho ba ake yi yanzu akwai abubuwa na zamani na na zamani wanda ake yin hijama da shi sa kaho a tsotso a tsotso a tsotso jini sai jini wanda yake batacce ya wuto a samu reza haka a dan yayyanke jini ya zamanto a gari ma ana yi ana ma mutum a baya ana yi a kai ana yi a ina ne duka ana yi to wannan shi ake ce ma hijama to gobe tara amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam hijama kuma yayi sallah bai ba alwala sai da wannan hadisi Imam Darqutni ya hudo shi kuma ya yi raunana wato hadisin bai da wato inganci sosai hadisi ne wanda yake da rauni asali malamai suka ce duk da hadisin yanda ifi ne amma asali game da jini wanda yake hutawa daga jikin mutum wannan bai karya ma mutum arwalla tunda kaga yanzu hijama ce aka ma aka hudo da mine da jini to jini mun sani irin mata wanda suke al'ada daga jini ya zo wannan bisu da arwalla sallan ma ba su yi ba daga abin da ya shafi sabilai to wanda ya huto ba daga sabilai ba misali ba daga wajen fitar da hutsari ko fitar da kashi ba to wannan jinin bai karya arwalla misali kai ne ka ji ciwo jini yana zuba ba a zo ba a ce arwallar ka ta kare an fahimta kenan bai karya ma arwallar kai ne aka maka hijama aka ma ƙaho ba a ce ba arwallar ka ta kare arwallar ka tana to shine hadisin wannan yake nuna ma sannan ƙarin fa'ida a nan hijama tana daga cikin ababen da ake samun waraka ta rashin lafiya a kansu manzala sallallahu alaihi wasallama akwai wani hadisi ya ambata cewa ash-shifa'u fi thalathin waraka tana cikin wasu abubuwa guda uku abu na farko shine shan zuma duk cutar da kake da da ikon Allah zumuwa za ta iya maganin mai alamai suka ce amma ka nisanci cutar da aka ce kuma baka sha ba suka yi aka je ka dauko kuma zumuwa ka sha ka ce za a zattama magani kaga wannan ai kuma ka ka wannan ka wannan saboda shi ma ilimin likitoci ilimi ne wanda Allah subhanahu wataala yake ba su to zumuwa duk inda ka shata da ikon Allah zaka samu waraka abu na biyu shine hijama hijama ita ma duk inda aka ma ita da ikon Allah cutan nan Allah subhanahu wataala zai baka lafiya abu na uku shine lalas an san lalas lalas ko kuma sakiya babu mutanen gida sakiya ƙarya ake ɗaukowa a sa a wuta misali in kana da wani ciwo sai a zo a sude shi to shi ma kana samun lafiya an fahimta yanzu misali kana da wani kurji ya wuto ma ya ƙewarki ka je ka sa ƙarhe a wuta sai ya jajjawur sai ya jajjawur sai a zo a wannan shi sai dai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi amma yana karanta wannan lalasa amma shi ma da ikon Allah Allah zai baka lafiya saboda babu wata cuta da take ban kasa face Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da maganinta li kulli da'in dawa dukkan wata cuta akwai maganinta wani ya sani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba amma babu cutar da batta da magani a doron duniya babu cutar da batta da magani kowace cuta akwai maganin da kawai wasu sun sani wasu ba sani ba ala kulli hal dai mahallu shahid wannan hadisi yana mana nuni cewa dai yin kaho baya daga cikin ababen da suke karya ma mutum arwalla bari mutum zai iya yin arwalla zai iya yin sallashi bayan an mishi kaho duk da kuma hadisin wannan hadisi ne wanda yake da'ifi mai rauni fatan an fahimta Allah subhanahu wataala ya mana tawfiq sai hadisi na gaba malam yake cewa an muawiya an muawiya radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-ayn wika'u as-sihr fa idha namat al-aynani istatlaqa al-wika'u rawahu ahmad والطبراني وزاد ومن ومن نام فليتودع وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي من حديث علي دون قوله استطلع استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف wannan hadisi shi ma riwaya daga muawiya yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa al'ainu wika'us sahi ai idanuwa su ne wato madaurai na addubura fa idza namatil ainani duk lokacin da idanuwan nan suka yi kwana istatlaqal wika'u to igiyan nan ko kuma madaurin nan sai ya buɗe rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wa tabarani wa zada ya ƙara cewa man nama falyatawadda dukkan mutumin da ya kwana to falyatawadda to ya arwalla idan ya tashi kenan cewa hazi ziyada fil hadisi inda abi dawud wannan ƙari a cikin hadisi a wajen abi dawud ne ba babu shi a cikin hadisin ali banda faɗa shi cewa istatlaqal wika'u cewa wannan wato madauri ko wannan mugudi wato ya bude wannan hadisi zai yana nuna mana cewa kwana yana daga cikin sababi na ababen da suke karya alwala na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ainu wika'us ido ita ce madaurin wato abin da ya shahi addubura wato kai ne wanda kake a fadake kaga kamar adduburan mutum a darmadaki saboda duk abin da zai huta ka sani idan iska ta huta ka sani sai ci to fa idana fa idana matil ainan idan wannan idanuwan suka zamanto sun yi kwana tun da daman su ne maɗaurin su ne marmi sai ce to istat laƙal bikawa to ko mabuɗin sun ka mabu an buɗe a duburan mutum saboda kana barci ka sani ba sai ka yi iska shi yasa ai muka gani a baya cewa dukkan mutumin da ya yi kwana kwana in yayi mi mai tsau mai yauni mai yauni kenan zai yi mi zai sake harwalla to nan hadisi sai ce kuma wa man nama falyatawadda dukkan wanda yayi barci falyatawadda ya zai saki har walla to wannan hadisi wasu malamai wanda suka gani suke ta iya kan cewa kawai bar kowane irin barci idan kai kadan kai ko da yawa kai dole ka saki har walla suna kawai hujja da wannan ruwaya cewa man nama falyatawadda dukkan wanda yayi barci kawai je yayi har walla sawa'un barcin kadan ne ko kuma barci ne wanda yake da yawa amma dalili na wanda yake nuna mana barci kaɗan bai karya arwalla wani dalili ne mun ga hadisi a wannan farkon baban nan sahabbai ya suka kasance suna yi sahabbai a cikin masallaci suna jiran sallah har suna ne har suna gengedi gengedi kwana ne ko ba kwana ba karamin kwana ne kwana ne alhaji yace kwana leje kwana leje alhaji yace ko karamin kwana ne to ka gani wannan hadisi sai nuna maka ce a'a ai kwana wanda ake nihin cewa idan ya zamanto mutum ya yi shi shine zai sake arwalla shine kwana wanda yake da yau amma kwana wanda ka san abin da yake gudana za a shigo masallacin nan kana dan gengedi ka san me ake to wannan bai zamantawa ya karya ma wato arwalla ina wannan hadisi kuma malamai a karkashin shi suka nuna mana cewa dukkan mutumin da ya zamanto hankalin shi ya gushi to shi ma wannan idan hankalin shi ya dawo zai yi zai sake arwala ko mutum ne wanda aljani ya taɓa shi lokacin da aljani ya shahe shi kagai hankalin shi ya yi ya gushe to shi ma in ya faɗa ka zai yi zai sake arwala haka wanda ya zama to yana maye ka sha wani abu kake maye ko kuma ya sha shi ne yake maye ya sha wani abu yake maye to idan ya zama to ya dawo daidai dole sai ya yi mi sai ya yi arwalla sai ya yi arwalla da barci da maye da gudar hankali da shiga koma da dukkan wani abu da zai gusar ma da hankalinka to idan ka faɗa ka dawo malamai suka ce sai ka sake arwalla barci shi kuma idan barcin ya kasance mai yauni ne amma barci mara yauni mun gani hadisi a baya wanda ya nuna mana cewa barci mara yauni bai daga cikin ababen da suke karya ma arwalla saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin gengedi lokacin da suke jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su yi sallah ko manzo Allah ya gudo su yi sallah ba tare da sun sake arwalla ba wannan shine abinda wannan hadisi yake nuna mana akwai ruwaya ta abi dawud da shine malamin ce wala abi dawud aidan an ibn abbas marfu'an innama alwudu'a ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi da'f aidan wannan hadisi ruwaya daga ali yake cewa ruwaya daga abdullahi dan abbas radiyallahu tabbata gare shi yake cewa innamal wudu'a ai kadai arwalla akan man nama muttaji'an dukkan mutumin da yayi barci wato a kishin gidi wato suke akwai wanda daga cikin malamai wanda suke ganin cewa idan barcin da kai azamna ne ko mun yauni shi a rawar lakawa ba ta kare ba azamna kai barci mai yauni ko ba kai za ka iya yin mai yauni kana zamani to suka ce a dole barcin da yake karya ma a rawar sai barcin da kai a kwance to ai wani zai yi barci mai yauni mai san ba ma abin da ake yi a zamani kuma wani zai iya kwantawa ya kwanta a kwance ya barci mini leshi wanda yake hafif tare da ya san da abubuwan da su to kina wannan hadisi dama hadisi ne wanda kuma bai inganta ba kinan ba za a kawo hujja ba a kan shi shi dai ka'ida ta barci shine barci idan ya kasance mai yauni ne to wannan kawai ka tashi ka sake har wallah amma idan ya kasance hafifi ne leje ne to idan ka tashi wannan wato har wallaka wato tana ne sai malam yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه وللحاكم عن أبي سعيد المرفوع إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه وأن الرواية حديثنا عبد الله بن عباس يرضى الله تبتع قريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله النبي صلى الله عليه وسلم يجي ya'ati ahadukum ash-shaytanu fi salatihi wato shedan yana zoma ɗayan ku lokacin da yake cikin sallah kana cikin sallah sai shedan ya zo maka fa yanfuhu fi maq'adatihi sai ya zo ya maka busa a mazaunarka wato ya zo a dubaranka ya ma busa ya maka fu kaga aka yi busa sai ka dauka mi sai ka dauka kai iska fa yukhayyalu ilayhi annahu ahdath sai zo kuma irin raya maka cewa fa kayi iska kaga hoshi shi dan gwagwarmai shi baya barka baladiya walam yuhdith walam yuhdith alhali kai kuma baka yi ba iska manzo Allah sai yace fa idza wajada zalika idan mutun ya samu kansha irin wannan yanayi to ga ka'ida fala yansari kada ka huta ka cire sallarka hatta yasma'a sautan aw yajid riha har sai ka ji ƙara ko kuma ka ji wari idan ka ƙa'ida ce irin wannan hadisi mun gan shi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mana cewa ka sani daman tun asali na farko shedan zai iya zo maka kana sallah ya zo ya maka busa a mazamnarka dalilin bi ne dalilin ya bata ma sallah mun gani da zai zo ya zo ya maka busa ka wuta ka je kan ka je ka dawo ka yi arwalla ka dawo masallaci akar makalla ya gama sallah to kaga kayi asara ya ma asara baka samu ba jami to maza Allah sai baka kaida idan yazo ya maka wannan yazo kuma yake raya maka cewa kayi kayi iska maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan dai ku ya samu wannan falayan sarif kada ya huta kada ya zamanto wato ya huta daga cikin masallaci daga sallan nan hatta yasma sautan aw yajid riha har sai ya ji mene ƙara ko kuma wato ya ji wato wani wari tukun a lokacin sai ya zama tomi sai ya huta ya je ya sake arwallah wannan yana da tabbas amma matakar wato kokonto ne kake kamar yadda muka gaya a karatunmu na baya cewa duk lokacin da kake kokonto game da wato kayi iska arwallarka ta karye ko kuma bata karye ba to ka koma asali asali yaushe ne kai arwallah misali misali nuna da tabbacin na yi arwallah to wai da na yi arwallan nan a na yi bawali ko kuma na yi iska ko kuma ban yi ba sai kake kokonto to asali kana mine kana da arwalla ka kana da arwalla kenan wannan kokonton ba zai hutan maka ba kamar yadda kuma a cikin sallah zalla sallallahu alaihi wa sallama ya wadi mana idza salla ahadukum falam yadri fa salla talatan am arba mutum ne yazo yana sallah bi yi kokonto ya kama shi shin wai raka uku ce ne ko kuma hudu to ka gani nan ta ƙasa kana da yaƙinin cewa ukun nan kayi ta kenan yanzu ta hudun ce ta zaman tomi ta zaman to kake shakka kake kokon to ka ɗauki ukun nan ita ce yaƙinin ka sai zaman to ka ƙaro guda ta sannan ka yi sujada kamar yadda ya gabata a karatu to nan ma idan shi ɗin ya zo ya maka wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yansarif kada ka huta daga cikin sallar nan kada ka huta hatta ya sima a sautan har sai lokacin da mutum ya ji wato ƙara au ya riha ko kuma wato ya ji iska sannan mana ya ce wannan hadisin asalin shi yana cikin wato sahihai shine bukhari da muslim akwai ruwaya imam muslim ta zo daga hanya abi huraira sai ce ga wata ruwaya daga alhakim daga abi sa'id marfu'a ne yake cewa idza jaa ahadukum ash-shaytanu idan ɗayanku shaidani ya zo mishi faƙala ya ce mishi innaka ahdasta shaidan ya zo ya ce maka kai fa kayi iska a cikin sallar nan fal yaqul to kai ma ka ce mishi kazabta ƙarya gaji to amma dai wannan akhrajahu ibn hibban bi lafz fal yaqul bi fi nafsihi ka faɗi a cikin zuciyarka ita wannan ruwaya malamai suka ce ruwaya ce wadda bata inganta ba ka cewa idan shaidan ya zo ya ce maka ya na raya maka cewa kayi iska ka ce ƙarya gaji ruwaya ce wadda wato bata inganta ba tana ala kulli hal duk lokacin da mutum ya zamanto yayi kokonto a cikin sallah shedan ya sa mashi kokonto akan tsarkin shi arwallai shi shin ta kariye ko bata kariye ba to asali zai koma idan yana cikin sallah kada ya huta daga cikin sallar nan har sai ya ji ƙara ko kuma ya ji mi ko ya ji iska tukun zai huta daga sallar amma idan ya zamanto wato ya ji ɗaya daga ciki ƙara kenan sai ya huta daga sallah ya ji wato iska sai ya wuta daga sallah sai je sake arwalla ya zo yi sallah nan muka zo ƙarshen wato wannan babe wanda malam ya kawo mana hadisai wanda suke bayani game da ababen da suke warware arwalla da mun gani duk ababen da suke warware arwalla wasu wanda kuma arwallar taka idan kayi cewa wato tanana amma wasu kuma wato idan ka faru da su to dole sai mutun ya zamanto ya sake arwalla Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah sai sati mai zawwa kenan sai mu tashi a sabon babe babu qada'il haja baban da zai yi mana bayani game da hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan wato yanda mutun zai biya bukatar shi Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين